إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم البينة أتي يا أرم سامك مشي أي أحلى شموش أن أرم شموش زي ما لم يزال الشرع شنا ولا وعين
wanda aka ciro shi daga merai da sunnar annabi alaihi salam an aliskar da shi shine inda annabi alaihi chama ubina min hayyin fa huwa mayitun idan abu yana da rai sai aka yi operation aka cire dan tayi a cikin uwar mai rai to ba za a ci ba amma da yanka ta aka yi aka zo aka tadda shi haka shi ma a mace to wannan za a ci in laye ce mutum ya yanka saniya ko yanka tinkiya sai ya ga akwai taye a ciki sai tabbatar biye yi amma inda rai aka ciro mai ran a jikin matacce to shi ma hukunci a mai jikin mai rai to shi ma mataccen ne ba za a yi amfani da shi ba ya ce husa min hassamaku bil hadisi sahih an keɓanci kifi da hadisi ingantacce wa ammal jaradu amma ita fara falaisa fi hadisin yi awwalu alaihi ita ba hadisin da za a dogara da shi wale za iftakara ila zakati bima ya mutu bihi don haka ita fara an buƙaci ko ta buƙaci a yanka ta da abin da take mutuwa da shi abin da masu kama fara suka san da shi take mutuwa to sai an kashe ta da shi sannan za a ci amma fara tana yawon ta huhu ko ta faɗi ta mutu ba za a ci ba saboda hadisin da izo ba ingatacce ba ne don haka layu awwalu alaihi ba a dogaro da shi amma shi kifi hadisin da izo a kan kifi hadisi ne wanda yake malaman hadisi sun yadda da shi domin annabi alaihi na ce huwa tsahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu ko alhillu maitatuhu shi kogi ruwansa tsarka ne mai tsarkakewa sannan mataccen cikinsa shi ma halali ne tsatsarka saboda ka kifi daban bayan kashi ake ba shi kenan sai amfani da shi amma ita fara sai yadda aka raba ta da rai ta hanyar da ake iya kashe fara ɗin to sannan za a ci sai ce wala ya juzu ta dawi bil mai tati ko bai halitta a yi magani ba da mataccen abu mushe ba a yin magani da mushe ko na menene a ce za a yi magani da shi akalan waɗula'an wajen ci waɗula'an da shafi dula shafi a ce za a ba da wani magani mutum yi kaza ya shafa a guri kaza to na mushe ba za a yi amfani da shi ne dola in kanat ainuha ka'imatan idan ainin abin wato jinin ko kuma fatar ko kuma kwarkwashin na wannan mataccen yana nan inda yake amma wa in ta gayyara bi ihrakin wa nahwihi in ta canja ta hanyar konawa in aka kona da makamancin sa kila aka ce ya juzu ya halitta ai amfani da shi wakila la wata fadar aka ce kuma a'a ba za a yi amfani da shi ba shi wannan abin na mataccen sai a bashi wannan ya gama magana akan mushe da irin abin da za a amfani da shi na fatarsa da kitsansa da kuma jininsa do an hana da sai ce wa dama da kuma jini almasufuha mai kwarara kama fil an'ami kama yadda zo a cikin suratul an'ami aw daman masfuha to shi ma an haramta shi irin wanda za su zo da layya a yanka rago su taru wannan jinin za su yi wani maganin ciwon kai ko menene wannan ba daidai ba ne saboda haramun ne kuma ba a yi magani da haramun balle kuma wanda za su tari jini wanda ikwarara kurin aje a soya shi a ko a dafa shi ya zama kamar hanta a sa masa wani dan magi da sauransu ana ba mutane suna ci shi ma wannan haramun ne lama khalada dama banda wanda ya cuɗanyi da nama wanda aka yanka akwai jini a jikinsa irin na jikin nama wanda za ga an yanka abu ana samun jini a jikin wa'insu tsokokin to ba irin wannan jinin da ke nufi mai kwarara ake nufi walkabidu waɗe halu alkabid hanta waɗe halu da saifa laisa daman su wannan ba jini ba ne balhuma lahamun su nama ne za ga hanta zai ganta kamar gudan jini ce ita ma saifa haka amma su ba jini ba ne don haka ana cin hanta ana cin saifa wala hamakin zirin haka naman alhanzir shine da hausa ake ce da shi kokobiro kokobiro ko a ce da shi alade amma alade ba hausa ba ce hausa ita ce kokobiro shine hausa naman kokobiro shine alhanzir shi ma haramun ne shi kun alhanzir ɗin albarri na doron ƙasa insiyun wa wahashiyun wanda yake na gida irin wannan aladan da muka sani da kuma na dawa shine naman dawa mugun dawa kai mugun dawa to da mugun dawa da alade na cikin gida duk su sun shiga cikin wannan lahambakin zirin amma bahariyun na ruwa shi halak ne in aka samu aladan ruwa ko ka samu karar ruwa waɗannan su ana iya cin su amma na doron ƙasa shi alhanzir ɗin ƙoƙobiro da na gida da na daji duk ba a amfani da su haramun amma hayyuhu faɗahirun amma mai ransa tsatsarka ne ka sa'ir haiwani kamar sauran dabbobi abin da ake nufi da tsatsarka ba wajen ci ba da in alhanzir izo shi ƙoƙobiro irin na gida ko kuma abin da mugun dawa don kana zaune kai alwale ya shafi cikinka to wannan alwale kuma ba za ka wanke gurin ba don kana sallah sai mugun dawa zo ya dinga goga jikinka kana sallah jikinka yana taba shi ba komai shine ma'ana ɗahir ɗin da ake nufi kamar sauran dabbobi kuma uhilla bihi da wanda aka yi ihu saboda shi aka yi ihu wajen yanka shi ne ohila ihu kenan wata ana ce da shi hilal in ya kama akan ce da shi a halla ko istahalla so da su larabawa a wancan zamani idan wata ya kama za su tare su ta ihu suna ta lissafin aikin hajiya kusa to saboda aka ihun da suke sai aka sa wa jaririn wata hilal wato wanda ake ihu saboda shi to saboda haka idza su yanka dabbobinsu na tsafe-tsafe ihu suke ta yi za a karan za a yanka wa makaro ko magiro ko jangarai da makamantansu don an zo yi ihu ake shi ne ohilla bihi aka dinga ihu a wajen yanka shi amma ligairin lahi ba da sunan ubangiji ba shine zubiha ala ismi gairihi aka yanka ba da sunan wani allah sai ce wal ihlalu rafa'u sauti ihlalu shine rafa'u sauti wato ihu kenan wa kanu yarfa'unahu inda zabhi suna daga muryarsu ne suna ihu yayin yanka li alihatihim saboda gumakansu fa yaquluna bismillahi masala za su dinga cewa da sunan lata ga misali ko da sunan uzza to waɗannan abinda aka yanka saboda tsafi to shi ma ba za a ci ba wancan da suke na bahira da wasila da sa'iba da ham da ubangiji ya faɗa su suka sa kansu ita bahira ita ce saniya ko taguwa wadda suka yi bakancan nonanta ga gumaka so da ka ba za a sha nonan ba ita kuma wasila yustadi ita ce wadda haihuwarta ta fari sai ta fi ya mace ta sake haihuwar ya mace ta sake wadda ya mace to wannan sai a yanta ta ga gunki ba a shan nonanta ba a cin namanta to wannan duk su suka sa kansu bahira kamar raƙumi namiji wanda ake son a yi baye da shi aka yi alkawarin lokaci kaza za a samar da abin da ake so ya yi lokaci kaza to in ya kai wata mudda ta ce shi ma yan yan tashi ba za a ci naman sau ba za a dora masa kaya ba ya ce duk su suka sa kansu wannan ba Allah ne ya haramta ba to sai Allah ya faɗi wanda shi ya haramta da kansa sai ya amfani da innama lil hasari iya abin da Allah ya haramta shine wato matacce mushe da kuma jini mai kwarara da naman alhanzir da kuma dukkan wata dabba ko da ana cin aka yanka ta ba ta hanyar shari'a ba ta hanyar son zuciya to ba za a ci ba shala ce famma na tsudurra wanda i buƙatu ai alja'arhu daruratu darura ta buƙatar da shi ila akali shay'in mimma zukira ta kai ta buƙatar da shi zuwa cin wani abu daga abin da aka ambata na mushe na jini na alhanzir da kuma abin da aka yanka ba don Allah ba larura ta kawo shi ta bukatar da shi fa a kalahu sai ya ci amma gaira bagin ba mai ɗagawa ba ba mai wato ɗagawa ba shine ce ɗalaba fasadin alal musulmina ko ɗalibu fasadin alal musulmina mai neman wani fasadi ga musulmi to ba irinsa ba waɗansu malaman suka ce gaira bagin wato ba a zalimin ake nufi kaɗai ba ana nufin ya ci ba mai neman mushen ba ba mai neman alhanzir ɗin ba ba mai neman wanda ake aka yanka shi ba don Allah ba wanda ya shiga cikin bukata amma zai iya neman wani abincin ba wannan ba to kuma sai ya nanace akan wanda suka ce shine bagin ɗin ya neman wani abin zai iya samu sai ya nanace wannan da aka lissafa ba a so shi zai ci aka ce to ba irinsa ba wani in ya ci ya aikata laifi wala adil ko kuma wanda yake mai shishigi mai ta'adda muta'addin alaihi mai yawa musulmi ta'addanci shi ma ba zai ci ba wanda ba shi da wannan siffar ta biga zalunci ko ta'addanci sai ya ci wannan naman daga cikin wayanda aka lissafa fala isma alaihi babu laifi a kansa fi akalihi a cikin cin wannan naman inda allaha gafurun rahimun don ubangiji mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai haisuwa sa'a yayin da iyalwa ta fi darurati a cikin abin da suke larura shari'a ta yadda idan larura ta shiga abu ya matse to takan yi wa mutum sauƙi akan yi amfani da wani abu da aka haramta domin ya rayu to wannan shine gafarar da ubangiji yake da ta kuma jin kansa yayin da ya ya rufe kofar kuma sai ya buɗa ta nan sai an samu tsawon tsanani to ta wannan fuskar ya yadda a yi wa kharaja bagi bagi wanda yake azzalimi ko mai neman fasadi shi ya fita banda shi wai da kulfi hirqudda wato alqudda masu fashi su tsara bakin hanya su tsare mutane su kwace musu abin hannu shi ma ya shiga cikin wannan shi ma yana cikin bagin ko kuma adil wal musafir fi qada'ir rahimi da wanda yayi tafiya saboda yanke zumunta shi ma ban da shi wannan afuwar ba ta shafe shi ba walgarata alal musulmina ko wani zai je kai wa musulmi farmaki shi ma ban da shi ko kai musu hari wa kullu asin bi safarihi dukkan mai saban Allah da tafiyarsa shi ma ya shiga ciki ba a yi masa afuwa ba kal'abiki kamar bawan da ya guje wa ubangijinsa fala ya hilalahu akalu shay'in min zalika duk wanda aka lissafa bai halitta gare shi cin wani abu daga wannan malam ya tub matukar bai tuba ba amma yana cikin wayancan halayen ya shiga cikin matsala sai kuma ya duba Allah sai ya ce ya tuba to wannan zai ci waya juzu lazim badarri al-akalu hatta yashbi'a ya halitta ga mabukaci inda Allah ce wani durra ya halitta gare shi hatta ya ci hatta ya shibi'a har ya koshi wa ya tazawwada kuma ya yi guzuri hatta ya tagani har lokacin da zai wadatu in mutum yana yana ya samu irin wannan naman to sai ya diba ya ci irin yanda zai koshi amma ba irin cin nan da za a yi hamma shafa turare ba ci ake da wanda zai riye ya ƙi musulba zai rike maka wato wato wato zai rike zai dai rike mutum din a ci dan madaidaici wanda za a iya rayuwa sannan a ɗebo na a tafi da shi in aka ji wani gurin a sake ci amma lokacin da kuma aka samu abin da ba shi ba na halak to wannan ko ba a zubar da shi a shara sai dai a haƙa rami abin ne domin wani in ya gani ba shi wannan sara'a ba ta kansa sai iya ɗai ba ici bai sani ba sai abin ne to sai suka ce to idan an zo za a cin wani ake fara gabatarwa inda cin ya kama mutum suka ce to mushe ake fara amfani da shi sai in babu to sai kuma ya amfani da lahamakin zirin in babu to sai amfani da ma'uhilla bihili gairin lahi to haka ake mataki-mataki ne in aka hada su duk ukun gaba ɗaya ba kowane zai ga dama ya ɗauka ba sai wanda aka ce shi ne dama-dama zai fara amfani da shi in babu shi sannan sai ya wannan babu shi sannan ya wannan ta ce nan lazina ya tumuna ma an zalallahu minal kitabi hakika waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar daga cikin littafi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suke sayan tamani kankani da shi wato ba dukkan littafin ba minar kitabi min tabi'idiyya wani abu daga ciki duk gaba ɗaya abin da Allah yake nufi a nan shine ya ɓoye sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake nufi sai su ɓoye duk abin da Allah ya faɗa na annabin ƙarshen zamani sai su rufe shi an san huyayi dan a haɗa ba da shi da abu yasir dan a haɗa ba sun tafo tun asuba suka haura kumi daga garinsu suka zo har madina suka haɗu da annabi alai salatu wassalamu suka tattauna da shi sannan suka koma gida ba su je gida ba tun da asuban nan da suka fito suka gama suka tafi su je gida ba sai talatainin dare na na safiya radiyallahu anha ta ce lokacin da yake mahaifinta ne tana hannunsa lokacin sai ta ji kanin abu yasir yana tambayar huyayi cewa kai ne yayana kuma kafi ni sanin attaura wannan bawan allah da muka je muka tattauna da shi yaya sai ce duk abin da attaura ta faɗa na annabin ƙarshen zamani wannan shi ne sai ce to me matsayinmu da shi ce gaba har mutuwa ba za mu taɓa binsa ba to haka yahudi yake to in wa'ansu sun zo suka tambaye su ai ba haka bane tunda ba mutan maka ma sun zo sun musu fatawa akan yaya tsakanin mu da wannan bawan Allah ta ai washe yana kiran Allah daya zai zama shine daidai ko da kuke bauta goma ka da ai ku ne daidai kaga sharri kenan to ubangiji ya ce wa'anda suka boye abinda Allah ya saukar daga cikin littafi kuma suke sayan tamani kankane da shi shine abun duniya minar duniya ya ce ula'ika waɗannan ma ya akulo na fi buɗunihim ba abinda suke ce a cikin cikinsu illan nara sai wuta da annaha mali uhum domin ita ce mai cika su au ma'ana fi buɗunihim mal'uha cikinsu ne zai cika da ita to shine abinda Allah yake nufi sai Allah ya ce wala yukallimuhum wallahu Allah ba zai zance da su ba gadaban alaihim domin fushi da su yawmul qiyamati ranar alkiyama aw la yukallimuhum kalaman yusirruhum ko Allah ba zai zance da su ba zancen da zai faranta musu wala yuzakkihim wangije ba zai tsarkake su ba ko kuma la yusni alaihim Allah ba zai yabe su ba walahum azabun alimun na gare su azaba mai radadi mu'limun wa huwa naru shine wuta ulaika waɗannan allazina istarawu dalalata bil huda sune waɗanda suka saida shiriya suka sai bata wala azaba bil magfira suka sai da gafara suka sai azaba a cikin duniya almu'adda lahum fil akhirati law lam yaktumu wannan almagafirar ita ce wadda aka tanadar musu lahira da ba su koye abinda Allah ya saukar a littafi ba summa ujiba ko summa ajaba sannan yayi mamaki balazama tahum bima yujibu lahumun nara dafewarsu ga abinda zai wajabta musu shiga wuta Allah sai ya faɗa ya kalma ta ta'ajjubi a larabci shi ne ce fama asbarahum alan nare ana mamakin haƙurin su zama akan wuta alartika bi mujibiha a wajen aikata abin da zai wajabta shiga wuta ta'ajibul lil mu'minina amma mamakin na mu'mine ne ba na Allah ba Allah shi baya mamaki dan shi mamaki ta'ajjub a larabci an ce shine wani abu ne haka ɓoyayye mai ban mamaki sai ka gano shi to sai ka iya faɗar ta'ajjubin da kake a kansa to mutum ya zama yana cin wuta tana barbar bai dinga ce na ɗura ta a ciki in an gane ana gano na za a yi mamaki to Allah ya ce abin da yake ake mamaki kyaman mumini ne suke mamakin ba Allah ba shi Allah ya riga ya san komai shi ce ta'jibul lil mu'minina la lillahi subhanahu wata'ala a wajen Allah mustahili ne zalika ya ce wancanan ka allazi zukira wanda aka bata min akalihim wan nara wa ma ba'adahu abcin wato wuta da suke da abin da yake bayan sa to wannan za yana koma kan wayannan gaba daya lamul bu'udi alkafu kaful khida wanda ake magana da shi za ay almusharu ilaihi alkafu kaful muhadab to me ake nufi da za sune waɗannan abu shida Allah yake nufi na farko alkitmanu boye abun shine za na biyu yashtaru na bihi samanar kalila suna sayan tamani kankani na duniya da abin da yake na gaskiya sannan na uku ma ya akulu na fi budunihim illan nar ba abin da suke ci a cikin su sai wuta na hudu la yukallimuhumullahu Allah ba zai zance da su ba sannan wala yuzakkihim ba kuma zai arkake su ba to duk wannan suna ciki ko kuma a ce kitimani ma an zalallahu sannan istira'u yastaru na bihi samanan kalila sannan layu kallin homallahu walayu zakihim sannan walahum azabun alimun sannan istarawar dalalata bil huda sannan wal azaba bil magafira wa'annan duk gabaki ɗayansu su Allah yake nufi za za saboda me wa'annan abubuwan da aka lissafa musu za su same su bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq domin Allah ya sauka da littafin bil haqqi dan gaskiya faktalafu fihi sai suka yi sabani a cikin sa bi takazibi da ƙaryatawa wal kitmani da kuma koyewa wa imanin bi ba'dihi wa kufurin bi ba'dihi da kuma ba da gaskiya da wani sashe da kuma kafirce wani sashe to nan wa imanu ba'adihi anan haka yasa amma a hamish ya ce a wata nuskar bi ba'adihi ne kuma shine sawab amma ba da ma ya taba shi sai dai rubuta a hamish shine daidai wa imanun bi ba'adihi wa kufurin bi ba'adihi ba da gaskiya da wani sashe da kuma kafirce wani sashe aw bi qawli ba'adihim ko kuma fadar wasun su sihirun wannan abin da annabi alaihi salam ya zo da shi sihiri ne wa ba'adun kahana waɗansu kuma su ce bokanci ne yace dan haka littafin ya sauka da gaskiya wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi wanda suka yi sabani a cikin littafin bizalika wa humul yahudu aw al mushrikuna la fi shiqaqin suna cikin sabani ba'idin manesanci anil haqqi wato gaburin gaskiya yanan da za a tsaya sai dai abin guda biyu ne bi annallaha nazzala alkitaba wannan alkitabun at-taura Allah yake nufi shine ya saukar da shi nazzala in aka ce nazzala wato an saukar da abu dufatan wahida lokaci daya aka saukar da shi gaba ɗaya zai ita at-taura gaba ɗaya aka saukar da ita amma shi qur'ani anzala ya saukar da shi ne munajjaman wato kashi kashi kashi kashi daidai bukata to na farkon shine bi annala nazzalal kitaba bil haqq ya saukar da littafin da gaskiya shine at-taura su kuma ita suke tare da ita ta faɗa musu dukkan sufofin annabi sallallahu alaihi suka rufe wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi wa inda kuma suka yi sabani fil kitabi shi kuma littafin nabi abinda ake nufi alquran wancan at-taura wannan kuma qur'ani ake nufi dan shine suka yi ta wannan shi shehu nan fassarar wannan gurin ya dawo da ita shine suka kafirce wani bangaren na qur'ani suka ce sun yadda wani bangaren suka ki yadda sannan mushrikan larabawa su ce sihirun wani su ce majnun wani su ce kahana to wa'anda suka yi wannan lafi shiƙaƙin ba'i suna cikin saɓani mai nisa wanda har abada ba zai rici gaskiya ba kuma a ƙarshe abin da zai haifan musu ba mai kyau ba ne to shi ne bambancin alkitabu na ɗaya da alkitabu na biyu shi ne daidai kuma masu masu nahawu na ba ku assignment a ɗauko alkitabu alɗin wannan a wani gidan take alkitabu na biyu alɗin wace iri ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh